abin da ake kira imani al'imanu lughatan at-tasdiq imani a yare a harshen larabci abin da ake nufi da shi shine gaskatawa wa shar'an amma a shar'ance abin da ake nufi da imani iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa huwa al-qalb wa amalun bil jawarih shine iqrari da harshe ma'ana mutum ya faɗa da harshensa ya yarda wa tasdiqun bil janan sannan kuma ya gaskata da zuciyarsa abinda ake nufi da aljanan mala yace huwal qalb ita ce zuciya bayan harshenka ya faɗa sai kuma zuciyarka ta kudirce abinda harshenka ya faɗa wa amalun bil jawarih na uku kuma ayyukanka su gaskata wannan abin wannan shine yake tabbatar da mutum ya cika cikakken imani mutumin da ya faɗa da baki zuciyarsa bata kudirce ba ya zama munafiki kenan Allah ya kiyaye munafinci babban munafinci mu fitar da mutum daga musulunci irin waɗanda Allah madaukakin sarki yake zargin su da cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun su ma da baki suka faɗa suka ce nashhadu mun shaida da baki innaka la rasulullah kai manzon Allah ne amma sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah dama ai ya riga ya san cewa kai manzon sa ne amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ya san zuciyarsa ƙarya take bata gaskata abin da take faɗa da baki ba to shi sa dole ne idan ka faɗa da baki zuciyarka ta gazgata haka nan kuma idan zuciyarka ta gazgata bakinka bai faɗa ba shi ma nan akwai matsala har yanzu dai kana can bangaren baka shigo addinin musulunci ba baka da imani kamar yadda zamu iya buga misali da faffan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abu Talib mahaifin sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda ya dauki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rene shi ya kula da shi tun yana karami a dai girma har Allah maɗaukin sarki ya aiko shi yana tare da shi ya ba shi kariya da gangan jikin shi da zuciyarsa da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka hatta da mutuncinsa ya ba shi kariya amma kuma sai dai kash bakinsa ne bai iya buɗewa ya farta kalmar shahada ba shine abin da ya hana shi karɓa addinin musulunci amma duk abin da annabi yake tabbace da shi ya zo da shi ya yarda ya yarda wanda har baitoci yake rena yake rerawa na waka yana cewa laulal malamatu aw hidari masabbati lawajadtani samhan bidhaka mubin yace wallahi da ba dan zargi da aibatawa da za a je ana min a gefe ba ana cewa na shiga addinin yara yace lawajadtani samhan bidhaka mubin da ka same ni cikin sauki na karba abin da ka zo da shi ma'ana kun ga yadda da abin da ya zo da shi kenan amma me hana shi karba shine zargi da gudun aibatawa shi sa har ya rasu bai ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah wannan shi ne abin da yana shiga addinin musulunci to shi sa idan zuciya ta kudurci abu baki kuma bai furta ba nan ma akwai matsala sannan kuma wa amalin bil jawari aikin gabbai kuma su suke gaskata abin da baki ya faɗa zuciya ta kudurce ko da baki ya faɗa zuciya ta kudurce matukar ayyuka ba sa aikatawa to nan ma akwai matsala dole ne ya kasance ayyukanka suna aikata ayyukan imani dan imani ba a zuciya kaɗai yake ba ba kuma a baki kaɗai yake ba akwai shi akan gabbai akwai shi akan gabbai shi yasa masu cewa attaqwa hahuna idan kai musu magana suna wani aiki da ba daidai ba sai su ce ai attaqwa hahuna ai tsoron Allah a cikin zuciya yake ma'ana mutum ya shegantaka sa yayi abin da ba daidai ba sai ka ce wani ka ji tsoron Allah wani abin da ba daidai bane sai ce maka ai ka rabu da ni kai tsoron Allah a zuciya yake haka ne amma tsoron Allah ma akan gabbai yake kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala ayyuka na yau da kullum su ma ana kiran su imani saboda haka waɗannan abubuwan guda uku sai sun tabbata sannan imani yake tabbata a cikin zuciyar bawa bala ta huwa hadha huwa at-ta'rif as-sahih alladhi tu'ayyiduhu nususul kitabi was sunnah wa alayhi salaf al-umma wannan shine ta'arifi fassara ta imani ingantacciya wanda nassosi na alqur'ani da sunna suke tabbatar da shi kuma suke karfafarsa sa akan wannan irin tarifi kuma magabata na gari suka tafi kama dallatin nususu aidan fil kitabi was sunna ala ziyadati al imani wa naqsihi kamar yadda kuma nassoshi na alkur'ani da sunna sun yi nuni a bisa shi imanin yakan karu yakan ragu shi imani ba abu ne da yake jamid ba a bushe a daskare idan kai imani yana nan a yadda yake har abada ba ka imani yake ba wannan aqida ce ta murji'a ta'ifar da ake ce musu murji'a su suna gani cewa da imanin annabi da imanin wanda yake mafi sako a cikin mutane duk ɗaya ne suka ce shi imani yana nan yadda yake a cikin zuciya baya raguwa baya kabu wannan murji'a kenan to wannan aqidar ta ci karo da nasoshi na alqur'ani da sunna imani yakan karu gwargwaron yadda kake ƙara aikata ayyukan alkhairi yakan kuma ya ragu ya bisashe gwargwadon yadda kake zakiyo ayyukan da ba daidai ba kullum ayyukan alkhairinka suna ƙara maka imani kana yi imanin ka yana ƙaruwa shi sa shi imani maratib ne na wani ya fa na wani na wani ya fa na wani kai da kake aikata aikin alkhairi fiye da wancan to kafi shi imani shi da yake aikatawa fiye da wancan ya fi wancan din imani haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya malai ce fa huwa yazidu bi da'a imani yana karuwa ta hanyar da'a wa Allah madaukakin sarki wa yanqusu bil ma'siya yana kuma raguwa ya tawaya a sakamakon saba wa Allah madaukakin sarki wa ilayka ba'd min hadhihi al adilla malai ce ga wasu sashi daga cikin dalilai da suke nuna haka qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا waɗanda suka shiryu zadahum hudan Allah ce sai muka ƙara musu shirya waɗanda suka shiryu kun ga dama sun yi me sun shiryu Allah subhanahu wataala ce sai muka ƙara musu shirya wannan shiryar da aka ƙara musu ƙari ne na imani akan wanda aka ba su Allah madaukakin sarki cewa atahum taqwahum kuma aka ba su taqwasu فقال تعالى الله مدوكي سركي سي انما المؤمنون الذين اذا ذكر اذا ذكر الله وجلت قلوبهم كدai mu'minai nagartattu sune waɗanda idan aka ambaci Allah madaukakin sarki wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta raurawa zuciyarsu ta raurawa saboda me jin tsoron Allah madaukakin sarki wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki sai Allah ce zadatuhum imanin sai wannan ayoyin da aka karanta musu sai su ƙara musu ne imani kun ga daman can suna da imani amma ayoyin da aka ƙara musu aka karanta musu an karanta musu ayoyi na aljanna ko na wuta sun ji kwaɗayin aljanna sun ƙara aiki sun ji tsoron wuta sun rage abin da suke na saƙo hakan sai ƙara musu imani akan imanin sai kun ga daman can imanin akwai shi yanzu wannan me yake nan ƙaruwa yi Allah madaukakin sarki ce wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ne ga Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina shi Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan ma'a imani dan su ƙara imani tare da imanin su na da da suke da shi asalin imani da suna da shi amma Allah madaukakin sarki ya saukan musu da nutsuwa ne dan me dan su ƙara samun nutsuwa su ƙara samun imani ya ƙaru sama da imani da suke da shi a da wa min sunnati malai ce daga cikin dalilai na sunna da suke nuna cewa imani yana ƙaruwa kamar yadda yake raguwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi al imanu bid'un wa sab'una shu'ba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce imani yanki-yanki har saba'in da ɗoriya ne, ma'ana aji-aji na imani har saba'in da wani abin ne. Annab tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce, Alaha mafi girman ƙololuwa na imani shi ne la'ilaha illallah, faɗin la'ilaha illallah, shi ne can ƙarshe a martaba ta imani. Wa'adinaha na ƙasa-ƙasa daga cikin martabobin imani shine imaqatul adha anit tariqi mutun ya gusar da wani abin da zai cutar da dan uwansa daga kan hanya ka zo wucewa ka ga dutse ne akan hanya daidai inda mutane su yin tuntube da shi su ciwo sai ka dauke shi wannan imani ne kun ga shi sa nace muku imani ba baki bane kawai da zuciya akwai aiki kun ga dauke dutse daga kan hanya wannan menene aiki ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira shi da sunan imani kamar yadda aka kirawo fadin la ilaha illallah a matsayin farcawa da baki a matsayin mai imani saboda haka mutum ya ga abin da zai cutar da ɗan uwansa ya gusar da shi ko a wanne yanayi ne wannan shi ma imani ne wal haya'u shu'batun min al iman annabi ya rufe hadisin da cewa ita ma kunya wani bangare ce daga cikin imani kunya bangare ce daga cikin imani duk mutumin da bashi da kunya to kamar abin da ake cewa bashi da imani ke shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al haya'u wal iman tau amani da kunya da imani ɗan biyu ne idan ka rasa kunya to imanin kama dole babu shi shi sa duk inda kunya ta karanta ta janye daga cikin al'umma to sai ka samu wannan al'ummar imanin su yayi rauni kwarai da gaske yadda ku al'umma da suke suke da kunya da yakana da sanin ya kamata to sai ka samu imanin su na hauhawa haka al'abar yake yan uwa babu canji shi sa dole ne mu tsaya mu kokarin farfado da ɗabi'a ta kunya a cikin zukatanmu dole ne mu san mecece kunya ya kuma zama farfado da ita a kanmu da 'ya'yanmu da dukkan al'ummar da muke rayuwa da su Allah madaukakin sarki ya ba mu iko mala yace wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya khuruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dharratin min imani za a fito da wani daga wuta ko kuma za a fito da wanda yake a zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar zarra na imani daga wuta. Mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke nufi da wannan shine mutum akwai imani a cikin zuciyarsa to amma yadda imanin ya bushe ya bushe har ya kasance ba zai iya samun damar shiga aljanna kai tsaye ba sai ya bata cikin wuta da akwai imani a ransa amma za a sa shi a wuta a kona shi gwargwadon laifin da yayi a wanke a goge wancan zunubin da yayi sannan kuma wancan ɗan imanin nasa da ya rage shi zai sa kuma a fito da shi a kai shi aljanna ina fata fahimta wani kuma shi saboda imanin nasa idan ya zo kai tsaye zai tafi aljanna ba an gama masa hisabi wani shi kuma imanin nasa ya wuce nan ma idan ya zo ko hisabi ba za a yi masa ba kawai za a tafi aljanna kai tsaye bi ghairi hisabin wala iqab ba tare da hisabi ba ba tare da hukuma ba ko tambayarsa ba za a yi ba yadda ake dora ma'auni da mizani a dora aikin wani a dora aikin wani akwai mutanen da ba za a yi musu haka ba haka annabi ya faɗa kuma mutane dubu saba'in da za a yi musu haka za su shiga aljanna babu hisabi babu babu ba wannan bai ja musu imanin su kun ga wancan na da imani wannan na da imani me yasa wancan ya shiga wuta wannan kuma ko ma tambaye sa ba ai ba ga wani kuma shi an tambaye shi amma da ya sha da kyar an kawo wannan an zuba an kawo wannan an zuba wani lokaci sai mizanin sa na hasana yayi sama idan aka dora wani laifin wallahi kawai sai ya kasa sai mizanin hasana ya kasance kuma mizanin laifin sai ya dago haka yana kallo idan sai yana haka tashkhasul tashkhasul absar kenan idanuwa sun zazzaro kamar idan mutum zai fito saboda tsananin masifar da mutum yake a haka a dora wannan dora wannan har Allah madaukakin sarki ya taimake shi karshe abinda za a dora na karshe ya kasance hasana ce kuma ta rinjayi abinda yake na sayya din komai kankantar komai kankantar rinjayi Allah madaukakin sarki ya ce akai shi aljanna Bahaushe ya ce da ƙyar nasha ya faɗi ƙyar aka kama to abin da zai faru ga wasu kenan amma wani kai tsaye kawai zai tafi aljanna haka imani martaba martaba ne kowanne da irin yanayin martaba imanin sa da haka zai shiga aljanna Allah madaukakin sarki ka ba mu iko shiga aljanna karan fadi malai ce فهذه أدلة صريحة واضحة على زيادة الإيمان ونقصه وأن دليلين قرر أفيني da suke nuni game da karuwar imani da kuma raguwarsa kama huwa mazhabu ahlus sunnati wal jamaa kama yadda hakan shine matafiya ta ahlus sunna wal jamaa wa idan fala ibrata bi qawli man za'ama anna al imana la yazidu wa la yanqusu malai ce tunda haka ne ba za ka yi la'akari ko kawaiwaya zuwa ga faɗin masu faɗin cewa su karya cewa imani ba fa ya karuwa ba kuma ya raguwa malai ce annahu mu'aridun wa musadimun li hadhihi nusus saboda fadin su wannan zancen da suke cewa imani baya karuwa imani baya raguwa zance ne da yake cin karo yake kuma kokarin rushe nassoshi na alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma ma yastadillu bihi al-ba'd min min al-ahadith ala adami ziyadati al-iman wa naqsihi bale ce abinda wasu suke kafa hujja da shi akan cewa imani baya karuwa baya raguwa فإنه لا يصح منه شيء babu abin da yake inganta game da irin wancan dalilai da suke kokarin kafa hujja da shi malai cewa minha ala sabilil mithal daga cikin irin waɗannan abubuwa da suke kawo na dalilai malai ce a bisa misali za a buga misali ma yarwi an abi ma yarwa an abi hurairah radiyallahu anhu qala abinda aka rawaito daga sahabi abu hurairah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace wai yace جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا توغر بنو ثقيف sun zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka ce masa ya rasulullah ya manzon Allah al-imanu yazidu wa yanqusu shin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare ka imani yana karuwa kuma yana raguwa tambaya ce wasu suke kamar yadda yazo a cikin shi wancan hadisi da malaki ishara zuwa gare shi faqala wai sai annabi ce da su la imani baya karuwa baya raguwa al-imanu mukammalun fil qalbi a yadda al'amarin yake imani an riga an cika shi a zuciya in dai imani ya riga ya shiga jikinka to shikenan ya riga ya cika tab yadda yake haka yake ba zai karu ba ba zai ragu ba ziyadatu kufrun wa annabi ya ce musu karin imani kafirci ne wa nuqsanihi shirku raguwarsa kuma shirka ce fa innal haditha sai malai ce wannan hadisi mawdu'un hadisi ne na ƙarya kama nabaha ala zalika al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala kamar yadda babban malami ibn hajar al-asqalani ya faɗakar game da haka haifu qala yayin da yace bi annal isnada min abi layfi ila abi muti'in majhuluna la ya'rifuna fi shay'in min kutub at-tawarikh al-mashhura saboda isnadin daga wani rawi da ake ce masa abin laif zuwa wanda ake ce masa mutsi dukkanin su majhulu na ba duk ba a san su ba tun daga kan wancan har zuwa wannan da wanda suke biye da su duk ko mutum ɗaya daga cikin su babu wanda aka sani ka'idan malama hadisi kuwa idan aka kawo isnadin hadisi suka kalli cikin hadisin isnadin suka ga akwai mutumin da duk littattafan da suka yi bayanin masu rawaito hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba a san shi a ciki ba to wannan hadisi sai a ce majahuli ne saboda wannan ba a san shi ba ta za a karbi addinin musulunci shari'ar musulunci daga wani mutumin da ba a san shi ba ta yaya aka sani ko ba yahude ne aka sani ko ba nasare ne aka sani ko wani makin addinin musulunci ne badda kama ya rawaito wani hadisin ƙarya don ya shigar da shi ya cutar da addinin musulunci to shi sa ba a karɓa sai an san mutum an san tarihinsa ko ba an san kaɗin sai kai mutumin kirki ne bare ma kuma ba a san ka ba kwata-kwata bare a bincike ma a gane halin ka wani iri ne to bari mutum ba ɗaya ba ba biyu ba wajen mutum nawa duk an same su a cikin isnadin hadisin duk majhulai ne malai ce la ya'rifuna la yu'rafuna fi shay'in min kutubil tawarikh wal mashhura ba a san su ba a cikin ɗaya daga cikin littattafai na tarihin malaman hadisi waɗanda suke shahararru wa abu muti'in huwa al-hakim bin abdullahi bin muslama al-balkhi malai ce shi wannan abu muti'in sunansa na gaskiya shine al-hakam ibn abdullah بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيره وغيرهما babban malami Ahmad ibn Hanbal da abokinsa Yahya ibn Ma'in dukkaninsu sun raunana su suka ce ba a karbar hadisansu wa amma Abul Muhazzam amma shi Abul Muhazzam ɗaya daga cikin wanda suke a cikin rukun isnadin hadisin wa huwa Yazid ibn Sufyan shi kuma sunansa na gaskiya shine Yazid dan Sufyan wa huwa da'ifun aidan shi ma dai mai rauni ne alan nasa'i huwa matrukun imam an-nasa'i yace matruki ne wata mahu shu'ba bil wada'i imam shu'ba yace mutum ne da aka tuhume shi da kirkira hadisan ƙarya ya jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haifu qala yayin da shu'ba yace masa law aqawhu falasaini la haddathahum 70 hadithan da za a kawo naira biyu ko kace naira 200 a bashi da ya zauna ya kirkiro hadisai guda saba'in ya gaya wa mutane naira ɗari biyu ko in ka bashi zai taimaka hadisi duk cikinsa na ƙarya ne babu na gaskiya ko ɗaya an samu irin wannan a baya idan aka ba mutum kuɗi kawai sai ba shi da kuɗi aka ba shi kuɗi sai ya zauna ƙala haddasa ni wane ƙera sunayen mutane a cikin ƙwaƙwalwarsa ƙala haddasa ni wane an wane haddasa ni wane ƙala akabar ni wane sai ya kai sai ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai faɗa hadisi to sai maka irin wannan guda 70 saboda Allah idan aka ce da irin waɗannan hadisan mutumin da akan 200 zai wa annabi ƙarya bai kake tsammani kuma zai faɗa a cikin ƙaryar tasa a ce irin waɗannan hadisai su zuwa ɗauka abautar da mutane Allah maɗaukin sarki da su ya kuke tsammanin addini zai kasance zai kasance kawai addinin wasa ne kowa ya ga dama ma kawai sai zauna kirkira hadisi sai ya ce annabi ne ya faɗa to shi sa malaman hadisi Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi sun yi aiki kwarai da gaske wajen tantancewa da tace duk wanda zai rawaito hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nan a bangaren hadisi yan uwa ba a ɗaga kafa wallahi ba a ɗaga kafa a bangaren hadisi hatta ɗa da uba idan aka tambayi ɗa akan mahaifinsa zai ce ku je ku yi wata mu'amala da shi amma bangaren hadisi ka ku karɓa a wajensa wallahi ku ɗa da uba ba a ɗaga kafa saboda abu ne da ya shafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka malami da ɗalibinsa ɗalibi zai ce kada karɓa hadisin malami na saboda yana da rauni a ɓangare ka to saboda haka shi sa ku ga hadisan annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi an musu aiki an tace su duk wani hadisi da ya inganta yana nan an riga an dawwana shi haka nan duk hadisin da bai inganta ba shi ma yana nan an dawwana shi a gefe saboda haka ƴan uwa sai dai kawai a ci gaba da karatu ana bincike mutum ya bauta Allah madaukakin sarki akan hadisai ingantattu wanda ba su inganta bai rabu da su Allah subhanahu wataala ya samu dace bala ce wa arkanul iman sittatu rukunin imani guda shida ne al-imanu billah na farko shine imani da Allah wa mala'ikatihi da imani da mala'ikunsa wa kutubihi imani da littattafansa wa rusulihi imani da manzanninsa wal yawmil akhir imani da ranar lahira wal qadar imani da kaddara khairihi wa sharrihi ta alkhairi da kuma ta sharri mai kyau da mara kyau waɗannan kowanne ɗaya daga cikin su ɗaukar sa ayi bayani akan sa maudu'i ne mai zaman kansa amma insha Allah ta'ala a wasu guraren a karatu na gaba da zamfaran Allah da za a yi bayani akan su insha Allah ta'ala malaka al-ihsan abu na ƙarshe shine ihsani wa huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu ihsani shine ka bautatawa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka iya ganin Allah madaukakin sarki to ka rinka bautata masa akan kamar ko da yaushe Allah madaukakin sarki yana kallon ka ma'ana matakin guda biyu ne ka rinka bautawa Allah madaukakin sarki kamar kai kana ganin sa mutum ne kake ganin girman sa da darajar da darajar sa misali ne wannan sai ya saka aiki kuma ya tsaya akan ka da Allah mutum yake gani zai wannan aiki zai yi shi yadda ya kamata zai tsara shi to idan ma ba za ka iya wannan martaba ta imani ba to sai ka dawo kuma kamar ka rinka kaddarawa gashi yana kallon ka baya nan yadda kake gani wanda ya saka aikin amma sai ka rinka kaddarawa a zuciyarka za ka yi aikin kamar gashi yana kallon ka kun ga abin guda biyu ne ko na farko gashi a tsaye a gaban ka na biyu ba kamar ka rinka kaddarawa kamar yana ganin ka to kowanne ɗaya daga cikin martaba ce ta ihsan wa ma'ana zalika malai ce ma'anar haka shine muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya shine muraqaba ta Allah madaukakin sarki abin da ake nufi muraqaba shi ne ka rinka ji ko da yaushe kamar Allah maɗaukakin sarki na tare da kai kamar ko da yaushe kulawarsa jinsa ganinsa yana tare da kai saboda haka wannan shi zai taimaka maka duk abin da za ka yi shi ka yi shi a cikin kyau da inganci ba za ka yi amaja ko ƙwange a cikinsa ba ko kuma ka ɓuya ka yi abin da bai dace ba tunda ka san Allah maɗaukakin sarki ya sa maka ido yana kallon ka duk mutumin da ya san cewa ana kallon sa yanzu misali duk rashin kunyan mutum da wahala ya fito kan titi irin wannan yau zai wani mummunan aikin da bai dace za ku ga idan zai sai ya koma can wani je ya buya yake yi to inda ka je ka buyan nan ganin ka da ake ai bai gaza ganin da ganin ka da ake anan dan ganin da mutane suke maka ai bai kai ganin da Allah madauki sarki yake maka bai kai ba to me yasa muke jin kunyar mutane yan uwa ba ma jin kunyar Allah madaukakin sarki yanzu mutum yana jin kunya a ce yana wani aiki na rashin kyautawa shi shi a cikin mutane idan ya fito sai mutum yana kokarin tattara kansa ya ranga kokarin gyara kansa ya nutsu ya zama mutumin kirki a cikin mutane in ya koma gefe kuma shi shi kadai sai abin da bai dace me yasa ka mai da Allah madaukakin sarki mafi munin mai ganin ka me yasa ka yadda mutane suna da wata kima da daraja da bai kamata kai wani abu a gaban su ba amma ka yarda kai abin da bai dace ba a gaban Allah madaukakin sarki me yasa ɗan uwa wannan shine muraqaba kullum abin da ya kamata barin ka sawa a cikin zuciyar muke Allah madaukakin sarki yana kallon mu yana jin mu kuma yana tare da mu mala yace muraqabati man yuhibbuhu wa yakhshahu irin muraqabar wanda yake son sa kuma yake jin tsoron sa yadda kake son Allah madaukakin sarki kuma kake tsoron Allah madaukakin sarki to to ka rinka kwatanta wannan san da kake masa da tsoron da kake masa duk lokacin da ka keɓe za ka yi abin da baka bai dace ba wa yarju thawabahu kuma yake fatan samun ladan da yake wajen Allah madaukakin sarki wa yakhafu iqabahu yake kuma tsoron hukuma da take wajen Allah madaukakin sarki wa qad jaa bayanul islam wal iman wal ihsan fi ma rawahu muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala malai hakika bayanin musulunci da imani da ihsani dukkanin su a tattare sun zo a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito daga sayyidina umar ibn al-khattab yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumi yayin da muke zaune a wajen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wata rana iz tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r sai wani mutum ya bullo a gare mu ba mu san daga inda yake ba yana da tsananin farin tufafi gashinsa kuma baki ne wulik la yura alaihi afru safri babu wani alama na matafi a tattare da shi kamar kaga mutum yayi bututun da tafiya ce da ake yin ta a cikin sahara kuma a ƙasa ba a cikin mota ko wani rufaffen abu ba to duk mutumin da ya zo daga sahara ya kamata ga kafarsa ta yi bututu ko kansa yayi bututu saboda me kura hanya da sauransu amma shi kawai sai aka gan shi babu alamun tafi a tattare da shi sannan kuma ga gashinsa baki alamun kamar yanzu aka gyara shi tufafin jikin safari babu alamun kura a tattare da shi kuma wala ya arifu minna ahad babu a cikin wanda ya san shi bar a ce dan cikin gari ne dan garin Madina ne daga cikin gidansa ya fito wajen iyalansa ba a san shi ba tunda ba a san shi ba kaga menene daga wani wajen yake kenan hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya zauna a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina guyoyinsa zuwa guyuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ya dora tafakan hannayensa akan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ya Muhammad ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk abin mamaki ne wato su sabai ba su taba ganin sa ba ba su san shi ba sannan kawai sai suka ganshi kuma ya zo irin wannan zaman a gaban annabi babu alamun bakunta irin cewa salamu alaikum ina neman wani a'a kawai da yazo ya je kusa da shi dab da shi ya zauna ya dora hannayensa akan cinyarsa kamar irin an riga an saba din nan zai fara masa magana kuma kawai sai suka je ambaci sunansa ya Muhammad akhbirni an al-islam bani labari menene musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da abinci tsara tabbata a gare shi ce an tashi al-islam an tashi Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah sannan kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa tuqimu salat ka da sallah wa tuqti zakka ka bada zakka wa tasumu ramadan kai azumin watan ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilayhi sabila kai aikin haji idan ka samu iko ko damar yin haka qala sadaqata sai ce gaskiya ka faɗa kai gaskiya qala fa ajibna lahu sayyidina Umar yace sai muke mamakin wannan wani irin mutum ne haka yasalu kana tambayar mutum wai sadiqo kuma kana gaggata shi in dai ka sani me yasa kake tambaya kuma ka tambaya baka amsa ka ce gaskiya ka faɗa ina fata an fahimta yawa qala sai ce fa akhbirni anil iman to ba ni labari kuma menene imani qala sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce an tu'mina billah imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzannin saulamil akhir kai imani da ran lahira wa tu'minu bil qadri kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi alkhairinta da kuma sharrinta ala sadaqata ya kara cewa kai gaskiya ala fa akhbirni an al ihsan yace to bayan labarin menene ihsani kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bautata wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan kai baka iya ganin shi fa innahu yaraka aishi yana kallon ka qala fa akhbirni anis sa'ati ba ni labari game da tashin alkiyama yaushe za a tashi kiyama qala shine tambayar da yau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il shi wanda ake tambaya ai bai fi wanda yake tambayar sani ba ina fata an fahimta ni da kake tambaya da kai da kake tambaya ta dubban mu sani shine a shine amsar da annabi ya bashi tsira da amince tsara tabbata a gaishe wato kaga daga ganin alamai da suke tattauna alamai sun san juna ya san waye shi kenan shi sa ma yake cewa kai da kake tambaya ta da ni da nake da ni da nake baka amsa duk ba mu san amsar tambayar nan da kai mu ba ana annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai san washe za ta shi kiyama ba kala yace fa akhbirni an amaratiha to ba labari bisa alamomin ita alkiyama waɗannan alamomi ne idan an gansu za a fara sare alƙiyama tana dab ko kuma tana kusa ƙala sai ya fara ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya fara ba shi amsa da cewa an talidal amatu rabbataha shine ku yanga ta haifi uwar gijiyarta ya kasance sama ta kuma ƙasa kenan yanzu ƴaƴa su suke juya iyayensu wasu malamai suka ce shine abin da ake nufi ƙarshen duniya zai kasance haka ƴa ko ɗa shi zai juya mahaifinsa ko ya juya mahaifiyarsa abinda ɗa yake so shi za a abinda ba ya so ba za a yi wasu kuma suka ce abinda ake nufi kuyan gata ya fi uwar gijiyarta shi ne za a haifi ɗa za a haifi a yarinya wacce take ɗa zai kwanta da baiwa sai ta haifi mai sai ta haifi namiji ko mace to wannan wanda za a haifa ɗin shi a lokacin menene ɗa ne ya kwanta da baiwa sai ta haifan masa ɗa wannan ɗan da aka haifa shi mene ne shi ɗa ne ina fata an fahimta mahaifiyarsa mai ce kuma baiwa ce ita ce ake ce mata ummul waladi ummul waladi to kun ga a lokacin shi a lokacin shi ne mai gidanta ina fata an fahimta to wasu malaman suka ce shi ne abin da ake nufi amma dai wancan ya fi kusa da abin da hadisi yake gaskatawa ma'ana sama za ta koma ƙasa ya kasance 'ya'ya su suke juya iyayensu ba iyaye su suke juya 'ya'ya ba ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama kenan wanda na san kowa daga cikin ma'anar shaida ne akan haka tana faruwa sosai wa an tara alhufata abu na biyu kuma zaka ga alhufata waɗanda babu takalma a kafafunsu al'urata matsaraita al'alata talakawa ri'a sha'i masu kiwon dabbobi zaka ga irin waɗannan mutane ta tsawon nuna filbiniyan sun shigo cikin birni sun yi kuɗi su suke yin dogayen gine-gine ina fata an fahimta wanda za ga kalli sifar da annabi ya ba su ba su da takalma matsaraita za ga suna tafiya ga sunan dai dressing ɗin jikin sai a hankali in akwai can can babu in akwai can babu can babu daga mazan samatar su da haka su sannan alata talakawa ne ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi su za su shigo kaga suna yin dogayen gina ne in ka ga wani gini ƙato ka tambaye su a ce maka na wane ne in ka duba sai ga irin su ne a baya Allah ya kyauta qala sun man talaka da ya gama wannan tambayoyin sannan sai ya tashi sai ya tafi sa fala bi thamaliyan maka dan zauna wani lokaci mai dan tsayi haka ثم قال لي عمر يا ثم قال لي يا عمر sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce min ya kai Umar a tadari mani sa'il shin ka san waye mai wannan mai tambaya wannan mutumin da yazo yake tambaya ka san waye shi qultu wallahu allahu wa rasuluhu a'lam sayyidina umar yace Allah da manzansa su suka sani ban san waye ba kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa innahu jibrilu atakum liyuallimakum dinakum ai mala'ika ne jibrilu ya zo ne don ya sanar da ku addininku na musulunci tammat hadhihi al-mudhakkara بحمد الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan shine karshen littafin insha Allah ta'ala abinda muka karanta a ciki Allah madaukakin sarki sanya masa albarka ya kuma ba mu ikon aiki da shi kusan wannan shine littafi na farko na aqida da muka fara karantawa a wannan masallaci kuma shine jerin littattafai na hudu da muka gama karantawa a wannan karatu karatu namu na asuba gaba da insha Allah ta'ala nan da ɗan lokaci kaɗan za mu nam wa alaikum salam nam nam dan shi an nam nam eh na'am ya taimaka masa eh mm. ya da halin da zai taimaka masa eh eh, gaskiya ne gaskiya ne to a nan wajen ya kamata a kalli ah, janibai guda biyu janibi na farko shine janibin ah, maslaha Ah, addinin musulunci bai hana kai mu'amala da wanda yake ba musulmi ba idan ma shi'ar tasa ta kai ta kafirci tunda akwai shi'ar da misali irin shi'ar da ake a Najeriya imamiya wanda shi'a ce da da yawa daga cikin malaman addinin musulunci su ce shi'a ce ta kafirci gaskiya tunda shi'a ce da take kokarin warware alkurani da sunna gaba ɗayan shi to idan shi'a mutum ta kai ta kafirci ma gaba ɗaya ah, mun ɗauke shi a matsayin kafiri addinin musulunci bai hana mutum yayi mu'amala da kafiri ba mu'amalar da ba ta da alaka da addini misali mutum dan uwanka ne na jini dole akwai ah, sada zumunci tsakaninka da shi ko ba musulmi ba akwai buƙatar kyautatawa in yana buƙatar wani abu na abinci ka bashi na magani kai masa da sauransu wani addinin musulunci bai hana ka ba ko da ba ba dan uwanka bane Allah madaukakin sarki ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah ya ce mai an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi Allah ya ce bai hana kuma ga wanda ba su yaƙe ku ba a cikin addini ba su fitar da ku daga gidajen ku ba ku kyautata musu ku yi musu adalci Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci saboda haka ah, idan ka kalli wannan janibi babu laifi musamman idan kana iya sa rai wannan abin da za ka yi masa zai iya dawo da shi ya gane abin da yake ba daidai ba ne idan akwai wannan sa ran to babu laifi a ɗauke shi a kai shi asibitin da a yi masa magani babu laifi wannan Ah, ɗaya janibin kuma idan ka kalli yanayinsa ko kuma yana da haɗari ƙwarai da gaske wa addinin musulunci to irin wannan babu buƙata a ce za a za a je a ƙara kula shi misali mutum ne da eh, yana ɗaya daga cikin mutanen da suke wa addinin musulunci eh, zagon ƙasa an riga an san wannan a fili yana shigar da mutane cikin wannan aƙidar tasa yana halakar da su sosai da sosai to irin wannan a bar shi ya ƙara saɗin shi da abin da ya amma in akwai wancan sa ran babu laifi a ɗauke shi a kai shi asibiti a yi masa magani a matsayinsa na ɗan uwansa na jini wannan bai bai laifi ba insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am Allah ya samu dace insha Allah ta'ala ah, za mu yi bayanin littafin da za mu sa shi ma da littafin akida za mu karasawa insha Allah ta'ala mu karanta Ah, in kuma mun gama shi daga baya kuma sai a shiga wani littafi insha Allah ta'ala ina sa rai idan muka idan muka karanta littafin aqida anan gaba zamu zamu sa littafin hikmatu min at-tarikh zamu karanta shi littafi ne da yake da kyau matuƙa kwarai da gaskiya yayi bayani ne tun daga halifan tun daga zamanin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi halifancin sayyidina Umar Abubakar Umar Uthman Ali har zuwa kan Muawiya da dan Sayyidi dan babban abin yana so ya kawo shubuhohi da aka shigo da su cikin tarihi ne aka lalata tarihi abinda shi a suka shigo da shi abinda ƙarerayin da aka shigo da shi aka soki halifofi na annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi shi ya kakkawo a cikin littafin ya kuma ƙwarin warware su littafi ne mai kima ƙwarai da gaske insha Allah ta'ala za mu sa shi makaranta shi amma sai mun sa wani littafi da aqida a nan gaba shi ma dai dan karami za mu samu kuma wannan makaranta ya isa na kuma gaba kuma sai ɗaliban ilimi a ƙara ba zama makaranta kuma a samu su littafin aqida a ci gaba da karantawa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu alaihi